أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka ‘yan uwa masu mu na kusa da na nisa na muku sallama irin ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillahi mun sake dawowa ci gaba da wannan karatu na littafin nazamin muqaddimat ibn rushd wanda wannan littafi shine na ibn rushd wanda shine halkan mu ta 13 kuma muna cikin abin da ya shafi sha'anin zakka wanda za mu tashi akan bayani akan abin da ya shafi zakka ta watan dabbobi shine babu zakatu babu zakatil ibili anan za mu tashi wanda malai yake cewa babu zakatil ibili babin zakkar raƙumma ya ce fi kulle 50 uddidat min al-ibil shatun ila 25 tasil fi hawa fi ma fawqaha bintu mahad ila 30 wa 50 la'tirat yake cewa shatun akuya ɗaya ake bayarwa fi kulle 50 a cikin dukkan biyar uddidat da an ka lissafa min al-ibil na daga raƙumma ila 25 tasil hatta sadu zuwa ga 25 wato abin da yake magana nan shine raƙumi daya to akuya daya ake bayarwa zakatai saboda shi raƙumi ba tun daga farkon fara bayar da zakka aka fara bayar da raƙumi ba saboda ana ganin in an bada raƙumi daya yayi yawa saboda haka shi yasa sai aka yi rangwame wanda raƙumi daya raƙumi biyar to ba a kai inda za a bada raƙumi ba sai dai a bayar da akuya ko tunkiya duk wanda akwai ko akuya ko tunkiya duk ɗaya ne to shi ne cewa shatun akuya ɗaya ake bayarwa fi kulle kamsin a cikin dukkan biyar minar ibir daga raƙumi uddira da an ka lissafa tun daga nan ila kamsin wa ishirin tasir hatta sadu ita raƙumin nan zuwa watan ishirin da biyar wato shi ne in kana da raƙumi biyar akuya ɗaya za ka ba ko tunkiya tun daga nan ko raƙumi shidda ko bakwai ko takwas ko tara duka har raƙumi tara in kana da suwa duk matsayin tunkiya guda za ka bayar ko akuya ɗaya sai in sun kai goma ne sannan sai ka bayar da akuya biyu shi ma nan tun daga nan har zuwa goma sha hudu duka biyu za ka bayarwa har sai sun kai sha biyar sannan a bada akuya uku shi ma daga sha biyar ɗin har su kai sha tara shi ma duk dai akuya uku akuya watan akuya uku za a bayarwa sai sun kai ishirin shi ma nan sannan a bayar da akuya hudu to sai in sun wuce nan sun kai 25 tun daga nan har zuwa 24 duk dai akwai hudu shi za a bayarwa sai in sun kai 25 to sannan za a canzawa to shine sai ya ce to ila 25 ta sai hatta sadu zuwa ga 25 to in ta kai nan bintu mahab sai a bayar da watan yar mai naƙuda ita ce bintu mahab shine wadda raƙuma ta shiga cikin shekara ta uku wadda shiga cikin shekara ta biyu daga sun ce wato ta shekara biyu ta shiga cikin shekara ta uku ita ake cewa bintu mahab yar mai naƙuda wato shine wadda an haife ta to kuma yanzu uwarta tana da ciki na ƙane kenan na ita wannan din kenan to tana ciki amma kuma sannan ya kusa haihuwa ya kusa isa haihuwa to shine bintu mahab yar mai naƙuda din wato wadda tana da ciki an kusa yi mata ƙane ma'ana an kusa haihuwa ƙanin ta yanzu kaɗan ya rage a haifa shi akwai cikin nashi yanzu an kusa haihuwa ta to shine yake nufin cewa to bintu makhab sai a bada yar mai naƙuda fiha a cikin ita 25 din nan wa fi ma fawqaha da ma abinda a sama gare ta wato yana nufin sai an kai raƙumi 25 ne sannan aka fara karɓar raƙumi cikin zakka ta raƙumma din amma dai duk can baya kamar yadda ne bayani duk tumaki ne za a karɓa ko ko awaki sai sun kai 25 ne sannan ake fara karɓar raƙumi sai a karɓi raƙuma ɗan shekara biyu wato shine wata shiga cikin shekara ta biyu ita ce bintu makhabin din to sai ya ce tun daga 25 ɗin nan ila 30 wa 50 hatta kai 35 watan har zuwa 35 duk wannan tsakanin abinda da za a bayarwa bintu makadin za a bayarwa ya ce la'atira da ba gardama haka bayanin yake saboda haka haka ake ba da shi sai ce to fa in ya kun wujdanu ha qad i'tazar fabnu labuna iwadun min hadha kar yace fa in fa in fa in ya kun wujdanu ha in samun ta yazzamu qad i'tazar haqiqa ya wuyata ma'ana ba a samu ita bintu makadin din ba irin mai nabar din ba wadda cika shekara wadda shiga wadda ta shiga cikin shekara ta biyu din ba in ba a same ta ba sai ce fabnu labunin sai a bayar da dan mai dan dan watan fabnu labunin sai a bayar da dan mai shayarwa shi kuma ibn labun dan mai sharawa shine wanda ya shiga cikin shekara ta uku namiji kenan wanda ya shiga cikin shekara ta uku to shine fa in fa in yam fa in yakun wajdanu ha in samun ta ita bintu makadin ya zamo qad'ata zarya wayata to fa ibn labunin sai a bayar da ibn labunin shine dan shekara wanda ya shiga cikin shekara ta uku kenan shine dan shekara uku namiji sai a bada shi zakar wanda yake namiji iwadun wanda shine musanya min ha daga ita wannan bintu makadin don haka sai ya zama shine musanyarta sannan ce ثم تفي ما فوقها بنت لبون حتى إلى خمس تليها أربعون يتشتو ثم تأسنن بنت لبون سي أبادا بنت لبون في ما فوقها تشكين أبندا السمغا واتن تلاتين دبير سي أبادا بنت لبون واندا إتا بنت لبون آه واتن إتا تشي watan yake magana cewa watan summata fi ma fawqa bintu labun hatta ila khamsin taliha arba'un ko yawa to shine yace don haka ga sai a ci gaba da bayar da ita haka din summata sannan fi ma fauka cikin abin da asaba gare ta sai a bayar da bintu labunin yar mai shayarwa wato shine sai a bayar da mace wadda watan a watan ta kai inda ta cika shi ta cika shekara biyu ta shiga cikin shekara ta uku ita ce bintu labunin din to idan raƙuman sun ka wuce watan sun ka wuce 35 din to shine yake nufin to shine summata sannan fi ma fauka cikin abin da sama ga 35 din sai a bayar da bintu labunin yar mai shayarwa wato shine wadda gashi an haife ta kuma yanzu ana da cikin kananta kuma an kusa haihuwa ta ita ce aka ce mai shekara wadda shiga cikin shekara ta uku kenan ta shiga ta shekara biyu daidai ta shiga cikin ta uku to shine bintu labunin din tun daga nan kuma hatta ila 50 taliha 40 hatta ila 50 har zuwa biyar taliha 40 wadda 40 kabima wai ma'ana na so ya ce maka ne har zuwa 45 to duk dai bintu labunin za a bayarwa a shekara biyu zuwa uku din ya ce fa yanta zirfi haƙƙatun tu'ayyanu hatta ila hatta ila 60 fardun bayyinu ya ce to tun daga nan fa yanta zid idan idan raƙumin ta ƙaru wato ta ƙaru bisa ga 45 din shine fa yanta zid in ta ƙaru fa haƙƙatun to sai a bayar da hiƙa wadda ta cancanci ɗaukar kaya da barbar kenan shine hiƙa din ita kuma ita ce wadda yake ta shiga cikin shekara ta hudu ta shekara uku kenan ta shiga cikin shekara ta hudu ita ce ake ce ma hiƙa to in sun ka kai in sun ka wuce 45 din to shine ya gano fa in tazid in ta karu bisa ga 45 fa hiƙatun sai a bada wadda ta cancanci ɗaukar kaya da barbara ita ce shekara watan a wadda ta shiga cikin shekara ta hudu ita ce hiƙa din to shine sai ka cewa tu'ayyanu shine fa hiqatun tu'ayyanu ko hiqa ita ce ta ayyana ita ta wajaba a bayar ma'ana tun daga nan kuma hatta ila 60 hatta ila 60 har zuwa 60 fardun bayyinu farilla ce wadda take bayyananna ma'ana haka ake bayarwa din tun daga 45 din har ta kai 60 to za a bayar da hiqa a shekara hudu kenan summa ila 70 ba'da 50 jaza summa sai ka ce summa ila 70 ba'da 50 jaz'atun tasurru kulla nafsi yace summa ila 70 sannan zuwa 70 ma'ana in ta kai zuwa 70 raƙumin kenan ta wuce 60 ta kai 70 shine in ta kai 70 ba da 50 bayan biyar wato kenan yana so ya ce maka 75 shine summa ila 70 sannan zuwa 70 ba da 50 bayan biyar to sai a bada jaz'atun sai a bayar da watan jaz'atun mai kiba jaz'a shi kuma watan shine raƙuma wadda ta shiga cikin shekara ta biyar ta shekara hudu ta shiga cikin ta biyar to ita ce ake ce jaza'a to in raƙumman sun ka kai guda saba'in da biyar to shine sai a ba da jaza'atun yar shekara biyar wata ki tasurru kulla nafsin tana faranta ma kowace rai ma'ana duk wanda ya ganta zai ga yana son ta yana sha'awar ta saboda kyawunta to ita ake bayarwa cikin saba'in da biyar yace summa ila tis'ina lama fawqaha binta labunin lam tazala haqqaha ya ce sun ila tis'ina sannan zuwa tis'in ma'ana in ta kai tis'in kenan la ma fauka ha amma banda abin da asama da tis'in din da bakin da tis'in kurum to daga nan sai a bada binta labunin ƴaƴan mai shayarwa guda biyu shine ce binta labunin ƴaƴan mai shayarwa guda biyu lam tazala bata gushi ba haqqaha su ne haƙƙin su 90 din nan wato shine sai a samu bintu labunin wanda mun ka faɗa din wata shekara ta shekara ta shekara biyu ta shiga cikin shekara ta uku to sai a samu su guda biyu sai a bayar cikin 90 kenan to guda biyu aka bayarwa na su binta labunin din shine summa ila ila 90 sannan zuwa 90 la ma fauka banda abinda a sama daga 90 din amma bin talabunin ƴaƴan mai shayarwa guda biyu lam tazala ba su gushe ba haƙƙa hasu ne haƙƙin 90 din nan sannan ce summa ila 20 ba'da al-mi'ati tukhraju hiqatan litazkiya yace summa ila 20 sannan zuwa 20 ba'da al-mi'ati bayan 100 wato yana nufin kenan zuwa 120 kenan to nan tukhraju sai a fitar da hiqatani wadda ta cancanci ɗauka kaya da barbaro guda biyu wato su ne mun ce wadda ta shiga ta shiga cikin shekara ta hudu kenan so sai a same su guda biyu wannan hikka din guda biyu in suka kai 120 kenan sai a bayar da hikka guda biyu littaskiya domin tsarki dukiya wanda shine don yin bada zakka din kenan sai ya ce to fa in takun zarat alaiha wa alat fa fardu kulli 40 kamulat bintu labun lam tazal fiha tuhad wa hiqqatun fi kulli 50 tu'ad yace to fa in takun zarat in ta kasance ta karu ita raƙumma din nan alaiha akan 120 din nan wa ala ta daukaka ma'ana ta ƙara yawa to yanzu fa fardu kulli 40 yace abinda aka farilla kowane 40 kamalar da ta cika ma'ana duk 40 kenan sai a rika safa sai a bada bintu labunin sai a rika bada bintu labunin watan yar mai shayarwa ita ce wadda ta shekara biyu ta shiga cikin shekara ta uku to duk 40 sai a lissafa a bada su shine bintu labunin yar mai shayarwa lam tazal bata gushe ba fiha a cikin ta to har ita ake kadaitawa ma'ana ita ake rika bawa ita kadai cikin duk 40 sai a bada bintu labunin shine in ta kai haka nan din ah sai a bada bintu labunin yar mai shayarwa ya sai ci bintu labunin yar mai shayarwa lam tazal bata gushe ba fiha a cikin ta to har ita ake kadaitawa sannan wa hiqqatun hiqqa to ad ita ake lissafawa fi kulli 50 a cikin dukkan 50 ma'ana duk 50 sai a bayar da hiqqa wadda ta cancanci daukar kaya da barbara wato wadda ta isa a ɗauki kaya gari ta kenan ita ce wadda ta shiga cikin shekara ta hudu din nan ita kuma to duk hamsin haka za a yi duk abin da ya tafiya in sun kai ma ɗari nawa ko dubu nawa to haka dai za a ta yi lissafi ɗin to wannan shine na raƙon ma kenan sai ce babu zakatil ganami babi na zakar watan dabbobi wato ƙananan dabbobi shine alganam ɗin kamar tumaki da shanu kenan tumaki da awaki sune alganam shine babu zakatil ganam babi na zakan tumaki wa fi nisabi dha'ni shatun wahida min arba'ina laysa fiha za'ida yace wa fi nisabi sai sai ka ce shatun wahida akuya daya ita ake bayarwa wadda laysa fiha za'ida ba ƙari a bisa ga ɗaya din nan wa fi nisabi dha'ana cikin nisabin watan tumaki min arba'ina sun daga arba'in ko kuma zaka yi fasara ka ce wa fi nisabi dha'ani a cikin nisabin tumaki shatun wahida akuya akuya ɗaya ake bayarwa wadda laisa fiha za'ida ba ƙari bisa gare ta min 40 daga 40 wato daga tumaki 40 yana nufin misali ya gwada maka cewa tumaki guda 40 to bakin 40 din nan daga gare su ne su aka fara fitar da zakka ga su tumaki din don haka in ba su kai 40 ba ba su kai nisabi ba cikin 40 din nan kuma in za a bayarwa shi ma sai a bayar da watan tunkiya daya ake bayarwa da tumaki da awaki duka matsayin su ɗaya suke don haka tumaki din da awaki in kana kuma gama su aka wajen zakka idan kana da tumaki misali 20 kana da awaki guda 20 to ka isa zakka sai ka bayar da ɗaya daga cikin su to shine yaka magana cewa sai a bayar da watan ɗaya daga cikin su daga cikin su waɗannan tumaki din to wannan shine kuma ana cewa za a bayar da jaza'a ake bayarwa wadda cika shekara ɗaya cikakkarta to ita ake bayarwa daga cikin tumaki din ita ce jaza'a din shekara ɗaya to shine wa fi nisabid da'ani a cikin nisabin tumaki shatun wahida akuya ɗaya ake bayarwa wadda laysa fiha za'ida ba ƙari bisa gare ta min 40 daga 40 wasu na cewa za'ida din nan kuma abinda ake ce maza'ida watan wai banda kananta ita wannan tunkiyar da za a bayarwa din saboda suna cewa wai in an ka haifa ma duk tunkiyar da ta shekara ko akwai wata shekara ɗaya to ta isa a yi mata kane to wannan kane wai an kai mata shi shi ake ce maza'ida a larabci shi suka ce maza'ida to shine wai ana nufin ita kadai za a bayarwa ba sai an hada da wani kananta ko wani ba haka ba to shine je lasafi ya za a dawo da ba ƙari bisa ga wannan ɗayan ƙwara guda ɗin nan da cikin arba'in su za a bayarwa ya ce hatta idan mai ati ba adal ishirin wahidatun fiha adal muzakkiyin ya ce tun daga nan arba'in ɗin na hatta idan mai ati har zuwa ɗari ba'adal ishirin da bayan ishirin ma'ana na rufin tun daga watan tunkiya arba'in har zuwa tunkiya ɗari da ashirin to duk dai guda ake bayarwa ɗin shine hatta ilal mi'ati ba'adal ishirin wahidatun fiha ɗaya ce ake bawa a cikinta alal muzakkiyin bisa ga su masu bada zakka din nan watan tun daga na har zuwa 120 duk akwai guda za a bayarwa ko tunkiya guda to sai yace fa in takun 21 ta hadwa mi'a wa mi'atan ma'dudatan karkan mulad yace fa in takun in kuma ta kasance su tumakin nan sun ka zamo intihat sun kai matuka sun tuke 21 watan 21 wa mi'atan da 100 sun ka zama ma'adudatan abin lissafawa karkan mulad sun cika haka to shine sai ce yu'addi an jami'ihinna na'atayn hatta ila intihai halil mi'atayn don haka yu'addi sai a bayar an jami'ihinna daga dukkan su waɗanga guda 121 din sai a bada na'atayn tunkiya guda biyu hatta ila intihai har zuwa tukewarta lil mi'atayn ga 200 wato abin da yake magana shine ce fa in takun idan su tumakin na sun ka zamo ko awakin waɗanda sun ka zamo intihas sun tuke zuwa 21 wa mi'atun zuwa 121 ma'adudatan abin lissafawa karkamula sun cika haka to shine sai ce yu addisi a bayar an jami'ihin na daga dukkan su duk 121 din nan duk dukkan su abinda za a ba wannan ajijin tunkiya guda biyu kaga kenan yanzu tun in kana da tumaki guda 40 guda zaka bayarwa tun daga nan har zuwa 120 duk guda zaka bayarwa to in guda ta hau bisa ga 120 din to shine sai ka bada guda biyu da kwala guda in sun kauce 120 da kwala guda to sai a bayar da na akekin tumaki guda biyu tun daga nan kuma 121 din nan tun daga nan har su kai hatta ilanti ha ihalil mi'atin har su kai guda 200 saboda haka koda tumaki guda 200 gare ka to sai ka bayar da watan tumaki guda biyu su zaka bayar koda 200 din ne gare ka yace fa in tazid wahidatin fa aktara fal fardu fi kull fil kulli thalathun quddira yace fa in tazid wahidatan idan ta karo da da daya ma'ana su 121 din nan in ta karo da daya ma'ana an ka samu wata karin watan daga 200 ka so in ce sai ta karo da kwara daya sai an ka kai 201 kenan shine fa in tazir wahidatan in ta karo da kwara daya kuma wasu na cewa fa in tazir wahidatun in daya ta karo duk dai ba matsala bane ko ka ce fa in tazir wahidatun in daya ta karo ko fa in tazir in tumakin ta karo wahidatan da daya fa aka tara ko fiye da daya din to fal fardu abinda a farilla fil kulli a cikin dukkan su 201 din nan to thalathun quddira uku ne aka kaddara don haka sai a bayar da tumaki guda uku sai ce to kuma fa in alat fal aslu fiha muqtarid shatun li kulli mi'atin mahma tazid yace fa in alat in ta dauka ma'ana ta wuce 200 da an kai ta tafiya dai sun ka ta ƙara yawa tumakin sun kai yawa to yace fal aslu asali fiha a cikin ta muqtarid ya koru don haka yanzu sai a koma a rika ba da shatun akuya daya likulli mi'atin ga dukkan ɗari mahamata ziddin lokacin ta karu wato abin da ya ce fal aslu fiha asali a cikin ta muddarid ya koru saboda in ka diba da 40 an kaci za a fara bayarwa tun daga nan har zuwa 120 ko yace baka tun daga nan har zuwa 120 kaga in ka lissafa an samu ƙarin 80 ko ma 81 tsakani duk suwa ƙari da tsakanin kuma 120 din nan zuwa zuwa 120 da kuka ce da bakin 121 tun da daga nan ne za ta karuwa ku to daga bakin 121 har zuwa 200 shi ma na akwai karin 80 tsakiya duk irin waɗannan din to shine nan yake magana cewa to duk waɗannan din kaga asali ya canza shine yace in ta karu fal asl fiha muddarid asali a cikin ta to ya koru yanzu ba magana karin 80 80 bace yanzu magana 100 100 ce za a samu tsakanin su din shine fal asl asali fiha a cikin ta muddarid ya koru don haka sai a watan shatun za a bada akuya daya li kulli mi'atin ga dukkan dari mahamata duk lokacin ta karu haka za a rika yi duk dari a bada tunkiya guda duk dari a bada tunkiya guda in tumaki ne ko awaki to sannan yace babu zakatul baqar babi kenan na zakar shanu wa fi 30 nisabul lil baqar wa laysa fiha dunaha shay'un yaqir yace to wa fi 30 yace wa fi 30 a cikin 30 to nisabun shine nisabi lil bakar ga shanu wato yana rufe in sun haka 30 su shanu to daga nan ne ake fara da za ake fara bada zakkar su yace kuma walaysa fi ma duna ha shay'un sai ka ce walaysa shay'un ba wani abu ya kir da zai tabbata fi ma duna wato walaysa shay'un ba wani abu da zai tabbata na zakka shine walaysa shay'un ba wani abu ya kir wanda zai tabbata na zakka fi ma duna ha cikin abin da kasa ga 30 din don haka in suna kasa ga 30 ne ba su kai 30 ba to ba zakka bisa kan mutum yace yukhraju min min jaz'atiha tabi'u zu sanatayn ma lahu shafi'u yace yukhraju ana fitarwa watan daga su wannan 30 din kenan yukhraju ana fitarwa min ana fitar da watan tabi'u tabi'i mai bin uwa ta min jaz'atiha daga cikin jaz'i zu sanatayn shine dan shekara biyu shine tabi'i din malahu shafi'i wanda yake baya da wani nabi ma'ana ba guda biyu za a bayar ba shi kadai za a bayarwa cikin wannan 30 din wato dama kucin shine a tabi'i shine wanda ake samu bin uwa tai wato shine dan shekara biyu ko tabi'i shi yake shi tabi'i shine yake ce majazai ko kuma ka ce jaza'a ko jazi duk wanda anka bayar duk ɗaya ne ko a bayar da jaza'i jaza'i namiji ko jaza'a mace duk yayi shine a tabi'i din shine yukhruju ana fitarwa ana fitar da tabi'un tabi'i min jaza'atiha daga cikin jaza'arta ita wannan tuma watan shanun shine dan shekara sai ci zusa da tani shine dan shekara biyu malahu shafi'u amma wanda babu na biyu gare shi ma'ana shi ma nan kamar yadda ni faɗa a razun can wajen da an kai magana min arba'in laysa fiha za'ira din nan to shi ma nan suna cewa sa idan ya kai ta idan sa ne ta haihu to aka haifi wannan da in yi shekara biyu to yanzu ya kai inda za a yi mashi kane to wai shi kane in an kama sa kane to wannan kanin shi ake ce mashafi'u shi ne kanin na sa na ita kuma a wajen tumaki shi ake ce maza'ida an fahimta ta suna cewa haka nan ma'ana dai ana nufin guda za a bayarwa ba da shi da kanyi ne za a bayarwa ba a shi kadai za a bayarwa shi ne zuwa na tani ma lahu shafi'u wanda ba tare da na biyu din shi ba ya ce summa min arba'ina sha'anu sunna yukhraju min kibariha musinna yace summa sannan min arba'ina daga tuma daga shanu 40 sha'anu sunna abinda ash'ani na sunna to abinda sunna ta ce yukurajo ana fitarwa ana fitar da musinna wato mai shekaru ita ko musinna din ita ce wadda ta shekara uku ita ce ake cewa musinna ita ce kuma aka ce masaniya to ita ce musinna ita ce kuma saniya to ita ake bayarwa cikin 40 shine summa min 40 sannan a cikin 40 sha'anu sunna abinda ash'anin sunna a ciki yukurajo ana fitar da musinna watan bai shekaru shine shekara a shekara watan a uku min kibari ha daga manyan nata su ake fitarwa yace wa haka za ya kuraju min ha in tazid fabnin fabnin ala hadha alhisabi wa atamid yace to wa haka za haka nan da za a rika yi yi kuraju ana fitarwa min ha daga su wadanga shanu din in tazid din sun ka karu to haka nan za a yi ta yi don haka fabnin sai kai gini ala hadha ala hadha alhisab bisa ga wannan lissafi din wa atamir sai ka dogara da shiya sai a ci gaba da lissafi haka nan duk cikin 40 sai a bayar da ita musinna ɗin shekara uku din duk cikin 40 sai a bayar da musinna shekara uku to shine ka rufe sai kai gini akan haka nan shine fam da kai gini ala hadal hisab bisa ga wannan lissafi wa atamir sai ka dogara gare shi haka zaka za a yi shi yace amma kuma walaysa fil walaysa fil awqas shay'un yufradu wala lima duna nisabi ya aridu ya ce walaisa fil auqasi shay'un sai ka ce walaisa shay'un ba wani abu na zakka yufradu da an ka fardanta fil auqasi a cikin auqas wala fi wala fi wala lima wala lima dunan nisab ko kuma ga abin da kasa ga nisabi ko kuma ka ce wala ya aridu ba wani abin da yake bijirwa na zakka lima dunan nisab ga abin da kasa ga nisabi din wato na abin da yake magana cewa walaisa shay'un yufradu ba wani abu da an ka fardanta fil auqasi a cikin auqas abin da yake ce ma auqas kamar yanzu can wajen raƙuma da mun kai magana ai kaga an yi magana cewa in kana da raƙumi biyar sai ka bayar da tunkiya ɗaya ko akuya ɗaya har zuwa tara duk da haka zaka bayarwa din ko raƙumi tara gari ka ɗaya zaka bayarwa to wannan wannan hudun da tsakiya kaga yanzu tsakanin biyar zuwa goma kaga da an ka ce tara kaga yanzu an samu guda hudu kenan ko tsakiya sai sun kai goma an ka ce sannan za a bayar da tunkiya guda biyu ko to kaga yanzu an samu guda hudu tsakiya to wannan na tsakiya su ake ce ma auqas din da an ka ce shi ma da tsakanin watan goma har zuwa sha hudu shi ma wannan hudun da sama su ma auƙas ne ma'ana wannan dai ɗan tsakanta su ba zakka gare su ga kuɗi dai aka game wata da su an gane shi ga kuɗi ba magana auƙas ko kayan noma na gona duk ba auƙas nan ga dabbobi aka samu auƙas din haka nan shi ma da ya shigo cikin watan tumaki kaga shi ma ya ce maka tun daga bakin arba'in har zuwa ɗari da ishirin to wannan abubuwan da tsakanin da bakin arba'in har zuwa ɗari da ishirin kaga in ka lissafa su kuma 120 kaga cikin su watan in ka diba zaka ga an samu auqas za su kai kusan 80 kenan ko to kaga waɗannan 80 wanda a tsakiya din duk ba komai cikin su ba wata zakka tsakanin su sai sun kai 121 sannan ko to su ake cewa auqas waɗannan ƙarin da tsakiya tsakanin wancan zuwa wancan din in ka dawo wajen shanu shi ma ai kaga ce maka da bakin 30 ko shi ma ake fara ba da zakat kaga yace tun daga 30 din to kaga guda ake bayarwa sannan har su kai 40 shi ma to kaga daga 30 zuwa 40 kaga an samu ƙarin nawa an samu ƙarin guda guda tara tsakani ko sai in sun cika 40 sannan sai a gurgusa ga farko to kaga wannan taran da tsakiya din to su yake ce ma wuqas din to shine yake nufin to walaysa shay'un ba wani abu na zakka yufaradu wanda an gafarlanta fil auqas a cikin wannan auqas din sannan wala ya adidu wani abu bai gittawa na zakka wato wani abu bai bijirowa na zakka lima dunan nisab ga abin da kasa ga nisabi wato wanda bai kai nisabi din ba to sai kuma shi kuma babu zakatil hububi babin zakkar kwayoyi wato shine gero da masara wanda can a baya duk waɗanda mun kai ya karanta mana su ne amma bai faɗa mana menene nisabin nasu ba ya dai faɗa mana sunayen abubuwan da aka yi mazakka din ne an fahimta shine karatun na halkamar ta gabata ya gaya mana ne duk sauran ƙarin bayani ni na kawo shi ne saboda a ƙara fahimtar karatun ne amma shi can ya yi magana kawai sunayen abubuwan ne da ake hitamar zakka din na tun daga na shuki-shuki din da na itatuwa ko duk su ne mun kajiya to yanzu zai faɗa mana nisabin su don can bai faɗi nisabin ba ya ce babu zakatul hububi babu kenan na zakar ƙwayoyi ya ce kamsatu a wasu ƙilhiyar nisab fi kulli ma yujna wa ma yusabu ya ce kamsatu a wasu ƙin wuski biyar hiyan nisabu ita ce nisabi fi kulli ma yujna cikin dukkan abin da ake dasowa ma'ana ake tsunkuwa shine aka wanda ake ainihin ebuwa a daji kenan wa ma yusabu da duk abin da an ga samu da noma to abin da ake bayarwa din nan watan wuski biyar shine nisabi din zai faɗa mana watan watan shi wuski biyar din abin da zai kama din to shine khamsatu awsikin wuski biyar hiyan nisabu ita ce nisabi fi kulli ma yujna cikin duk abin da ake dasowa shine wanda aka ebuwa kenan a ta ayo ta shi a gona wa ma yusab da duk abin da aka samu na kayan gona din sai ce sittuna sa'an jumi'at fil wasqi bayyinatun inda wulatil haqqi yace sittuna sa'an sa'i 60 ne jumi'at an ka tara fil wasqi a cikin duk wasqi guda kaga kenan in kai 60 sau biyar kaga zai baka sa'i 300 kenan tunda duk wasqi guda sa'i 60 a ciki ne kamar yanzu ne misali kamar ka ci dubbu shine wasqi din kamar yanzu misali mu suka ci dubu daya ana zuwa mashi watan sa'i 60 cikin shi to shine ma'anar wuski din to shine 60 sa'an sa'i 60 jumi'at an tara su fil waski a cikin wuski daya bayyinatun abu ne wanda yake bayyananne inda wulatul haqqi nan gun majibin ta gaskiya ma'ana wanda sun kasan lamarin haka sun ka tabbatar yace wasa'u min muddin nabiyyi lam yazal arba'atan jarabiha hukmul amal yace wasa'u sa'i daya lam yazal bai gushi ba arba'atan matsayin hudu yake min muddin nabi sallallahu alaihi wasallam daga irin mudun manzon Allah tsira da minci Allah tabbata gare shi ma'ana na nufin yanzu yana gwada maka mi as-sa'i ne sai ya ce maka to shi sa'i din bai gushi ba arba'atan min muddin nabi sallallahu alaihi wasallam hudu ne daga mudun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su an matsayin sa'i daya din to sa'in daya suka yi guda 300 to su ne yace jarabiha hukumul amal hukuncin aikin zakka jarabiha ya gudana da ita wannan ne lissafi din da ka ji ya ga maka din ya ce wa filladhi yu'khadhu minhu al-mu'tabar bisaqai qad bayyanahu ahlun nazar ya ce to wa filladhi yu'khadhu yanzu kuma zai faɗi me za a karba to cikin wanga ne sabi din sai ya ce to wa filladhi yu'khadhu cikin abin da ake karba minhu daga wanga ne sabi in ya kai al-mu'tabara al-mu'tabar wanda yake abin lura din nan bisaqai abin lura bisaqai da shayarwa to qad bayyanahu ahlun nazar ma'abuta dubi a cikin ilimi sun yi bayanin shi wato yana nufin abin da ake karba na zakka daga cikin waɗanda sa'i 300 ɗin to ya ce to abun lura ne da shayarwa ɗin zai faɗa mana in abun da an ka shayar ne da ruwan sama ko abun da ya kama da haka zai faɗa mana ushuri ake bayarwa in kuma wanda mutum shine ban ruwan da kai ne zai faɗa mana nisbul ushur ne zamu ji su to shine ma'anar wafil lazi a cikin abun nan da yu akhadhu minhu ake karba daga wannan nisabi din al mu'tabar to abun lura ne bisaqai da shayarwa kar bayyanahu ahlun nazar haƙiƙa ma abuta dubi a cikin ilimi sun yi bayani sai ce fa kullu ma yusqa bi mal amdar aw ma ya'ayn aw miyah aw miyal anhar fal usr min jami'aha yukhraju wa ma an al haqqi bihi yu'raju yace don haka fa kullu ma ma yusqa dukkan abin da anka shayarwa shine fa kullu ma yusqa dukkan abin da aka shayarwa bi mal amdar da ruwan sama kamar ka ce bi ma'il amdar ne shine bi mal amdar da ruwan sama aw ma ya'aynin ko ruwan marmar wanda sune ka gangarwa da kansu aw miyahil anhar ko ruwan koramu wanda sune suka na korama ne kaka kamar irin ko za ka gana noma irin bakin manya-manyan dandam ko da akwai kaga ba sai an yi ban ruwa ba to duk kage duk irin waɗannan tunda ai duk ruwan saman da an kai ne su ne sun ga taro wurin ko to shine yake magana duk irin waɗannan din shine cewa fa kullu ma yusqa dukkan abin da aka shayarwa bi mal amdar da ruwan sama aw ma wa ainin ko ruwan marmaro aw ma aw miyal anhar ko ruwan koramu da sun ka su ne suke watan sun ka shayar da waɗannan abun to sai ce fal ushub kashi ɗaya bisa goma yukuraju shi ake fitarwa min jami'iha daga dukkan waɗanga din da wanda an ka shayar da ruwan saman da wanda an ka shayar da ruwan marmaro din wanda suke fitowa suna gangarwa daga dutse kenan ko kuma ruwan da suke watan masu yin noma kenan irin kusa ga manyan dam dam waɗanda watan tanan ne baban ruwa suka yi ba to shi ne ka nufin za a bada ushuri ciki sai ce kuma wa ma yu'raju ba a karkatar da mutum ba anil haƙƙi daga barin gaskiya ba bihi da bayar da wanga ushuri din ba gaskiya ce an ka gaya mutum a ce ya bada ushuri gari su din shine ma'anar wa ma yuraju ba a karkatar da mutum ba an yi haƙƙi daga barin gaskiya bihi da cewa ya bada wannan ushuri cikin wannan zakar tashi ba yace wa mithluhu fi zaka kulli ba'ali kalkarmi kalkarmi wa zaituni summa nakhali yace kuma kullu ba'ali dukkan mai sha mai sha da sayi to wa mithluhu misalin shine fi zaka a cikin wannan din kalkaram kalkarmi kaman watan a inabi wa zaituni da zaitun thumma nakhal sannan dabino wato yana nufin kullu ba'al dukkan mai sha da sayi ayin ka kula su itatuwa ne manya sayu ne gare su a can cikin ƙasa wanda a can ƙasa ne suke sanyin da suke rayuwa da shi yadin to kaga masu sha da sayi kenan to su ma ushuri ake ba kashi ɗaya bisa goma ake ba tunda su ma baban ruwa aka yi ba dabino baban ruwa aka yi ba inabi haka nan shi ma zaitun haka nan to shine ka nufin kullu ba'ali dukkan mai sha da sayi to sai kana ɗauko wannan wawan ɗin ka cewa kullu ba'ali dukkan mai sha da sayi to misluhu misalin shi ne fi zaka a cikin wannan ushuri din kalkarmi kaman inabi wa zaituni da zaitun summa nakhal sannan dabino yace wa kullu ma fi saqihi takallufu fal fardu minhu nisfu ushri yu'rafu yace amma wa kullu ma wa kullu dukkan ma fi ma takallufu sai ka ce ma fi saqihi abinda cikin shayar da shi ya takallufu akwai wahala to fal fardu minhu abinda afarilla da gare shi nisfa ushiri rabin goma ake bayarwa ka raba goma in ka raba goma sai ka ɗauko kashi ɗaya sai ka raba shi biyu shi kuma shine nisfa ushiri rabin kashi ɗaya bisa goma ake bayarwa ya urafu shi an ka sani sai ce kan nadhi wasawaqi wad dula wa ma yudahiha min al asbab yace kan nadhi kamar ruwan da an ka shayar da yayyafi wanda kai da ka ebo ruwan kana yayin hawa da kanka gare su wasawaq da wanda an ka shayar da dabbobin ban ruwa wanda da dabbobi ne ake amfani wajen ban ruwan kenan wa dulab da guguna jam'in guga ne ko wato jam'u dalwin kenan ko addula bu guguna shine ruwan da ake da guga ne rijiya ce kai ka sa guga kana ebowa kana ban ruwan wa ma yudahiha da abin da ya kama da ita min al asbab na daga dalilai na ban ruwa dai to in irin wanda an ka bayar da wannan ban ruwa ne to su ake bayar da nisful ushur din wato abin da yake magana ya ce wa kullu ma fi saqaihi dukkan abin da cikin shayar da shi takallufu akwai wahala wanda sai da ka sha wahala wurin ban ruwan to shine yace fal fardu to abin da afarilla minhu daga gare shi nisfa ushri kashi rabin kashi ɗaya bisa goma ya ura fushi an ka sani shi ake bayarwa amma yanzu kaga wanda an kai ruwan sama ai kaga baka sha wahalar ban ruwa ne ba wanda kuma kawai kusa ga wani dam ne kai wannan shuka taka wanda sanyin damshin wannan dam din ne ka kawo wurin ba kai ka ban ruwa ba shi ma kaga kaga baka sha waya ba shi ma to shi yasa an kace a bada ushuri nan kuma sai a bada nisfin ushuri shi yasa a bada misallan su yace kan nadhi kamar wanda aka shayar da yayyahi wasta waƙi da wanda kuma wanda an ka shayar da dabbobi sannan ya ce wa dulab da wanda an ka shayar da guguna wa ma yudahi hada abin da ya kama da su waɗanda abubuwan dai min al asbab na daga dalilai to dukkan su dai sai a bayar da sai an kai rangwami wai saboda ka wahala tunda kayi wahala na wannan ban ruwa to sai an kawo mutum rangwami saboda sauki sai aka ce to sai in ka raba goma to sai ka ɗauko kashi ɗaya daga cikin goma ɗin sai ka raba shi biyu in ka raba shi biyu so sai ka ba da kashi ɗaya daga ciki to wannan shine wannan zakata ainihin su waɗannan dabbobi da kuma duka wannan bayanin na na fitar da zakatun da su waɗannan kayan noma ɗin wanda dai mun ɗan ji ƙarin bayanin su a halkar ta gabata to muna fatan Allah mana jagora Allah ya hore mana dukkanin abin da za mu fitar da zakka ya wadata mu ya ba mu arziki mai yarwa kuma ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da natsuwa da imani albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah ya biya mu dukkan bukatun mu na alkhairi duk abin da muka nema na alkhairi Allah ya tabbatar mana ya ba mu abin da duk ba musu na sharri Allah ya kare mu daga gare shi ya kiyaye mu dare da rana zahiri da batini a kowane lokaci alfarma sayyidina maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah